Allah ta saka gabatar da tasirin Alƙur'ani girman na yan uwa na kansu. Allah ta saka saka gabatarwa yau tasirin shi ne Allah na ce ba.
Na ba ta shirya ba. Allah kai ni Allah kai ni rana.
Ina fatan Allah ya sanya barka cikin abin da babu imani na wata kafa sun imanta kuma. Uzuri waɗanda wanda waɗansu daga cikin sun kai cewa akwai yan uwa na gargaɗa da ke suna kare suna zuwa da irin su. To sun da baki ko ke sun yi ta kawo ɗaukar suna da ke da gabatar da wani karatu. Saboda haka ni malami da fi da ke ba ku akwai shannanin ko wata mutum malama ya gaba da malamin sun fara amfani da ita da zuwa gabatar da lafiya kan shawarwari da rikin nuna wanda ba ma ta tattar da wani kudin cikin wani albarka insha Allah saboda haka malama ya zuwa da ci gaba da gabatarwa ta bi ba mu yi kira kwanci ne da mutum
Astagfirullah. سألنا أعوذ بالله بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته kun je malami na ɗan tsokal ya ɗan tsokane ni ko wai ni ki zan yi tasiri Allah san ke ku ce ku ta ni da amin don Allah yawwa Allah ya amince in gani wani ki a matsayinki ta mu'mina kuma uwa ta gari shine ki mai da hankali sosai wajen roƙon Allah subhanahu wata'ala da ya ƙara shiryar miki da ƴaƴayenki kuma ya azurta su wato duniya da lafiya musamman a cikin ƴan ƙalilan ɗin kwanaki wanda kuma muna fata da mata farko Ramadan ɗin mun tsayi tsayuwa mai daka akan yin haka ɗin. sai nasiha ta gaba shine ki dage wajen addu'ar Allah subhanahu wata'ala da ya ƙara haɗa miki kawunan su a yanzu da bayan mutuwanki saboda wato ki addu'an Allah ubangiji ya sa musu kaunar junan su su tausaya wa junan su ko kina raye ko ba kya raye ya zamto saboda nan gaba su ne za su kasance bango a gare ki da zaki jingina sai nasiha ta gaba shi ita ce wato idan kika yi hakan dai kika yi addu'a da kullum Allah Ubangiji ya haɗa miki kawunan ‘ya'yanki kuma ya sa musu natsuwa da shiriya da ƙara kusanci zuwa ga Allah, kin ga ashe dole ne ke kanki ki jajirce wato wajen ba su ingantaccen tarbiyya don sai su zama ‘ya'yan ƙwarai wanda kika shayar da su sunna kika musu training kika ba su tarbiyya mai kyau mai inganci ne har za su gane mahimmancin kasancewarsu tsintsiya ɗaurinki ɗaya su so junan nasu. So, in muka yi maganan ki ba su tarbiya na ilimi, to ba wani ilimi zalla ba ne, har da sana'a. A kullum muna jan hankalinmu ba, da karatu baya hana yaro ya nemi abin da zai tsayu da ƙafafuwansa, ya riƙe kansa har ma ke ma ya ɗan sa miki credit na ɗari na ɗari biyu. Idan yaro ya tafi boko ne, islamiyya ne, at least fine time a ɗan samu some hours, two to three hours zai kasance ya zama apprentice a gurin sana'a. Kanikanci, telanci, wane ne, duk dai irin da aka san yaro zai zamto bai zaman bai zaman kashe wando ba. So wannan shine ɗaya daga cikin shawarwari na gare ki, sannan ya kasance sai ya kasance sun tsayu da kafafuwansu ne har za su iya zamanto su zamanto al'umma ta gari wanda haske da da kanki zaki alfahari da su sannan ya kasance wato dole ne ki ki zamanto kin sadaukar da rayuwanki rayuwanki in the sense that zaki amfani da kobanki wajen kila in ya ce mama ni na son a kai ni shagon ɗinki ne za su ce zaki sayo kaza zaki sayo tayar zaki sayo scissors da sauransu to ki yi wannan sadaukarwan kar ki jira wai a sai baban saya siya dan da yawa iyaye maza sun zaman to sai dai Allah ya ƙara shirya mana sun zama la haula wala la wala quwwata illa billah so ki zam ki tsaya tsayuwan daka wajen ganin kin inganta rayuwar ƴaƴanki sannan wato ki nusar da su ko kuma shi uban idan kai ki ce a'a bari kawai sai kin kokarin nusar da shi kila ya ki baki haɗin kai ne sai ki hoɓasa kawai ki rufe ido ko kwance bari ki buɗe ido kai in kika rufe ido ya kuma ba magana sai ki buɗe ido ki yi tsayuwa na mai daka ganin cewa ƴaƴanki sun zamto kin gina su sun zamto wasu mutane na ƙwarai a cikin al'umma idan shi ya yi ko oho don da yawa mazaje abin da suke yi kenan to ki bar shi da halin shi Allah subhanahu wata'ala yana can a madakata wallahi ba zai bar shi ba sai Allah ya tambaye shi saboda ya ba shi ƴaƴan ne ai ba wai to yawanci ma da haihuwan me ake cewa da haihuwan guzuma ne ko ko eh da haihuwan me ne gara daya daya kokwara ko yu yu yu ana ce guzuma da haihuwan yu yu yu gara ka daya kokwara To amma da yawa mazajen mu su abin da suka sani ke ta hayayyafa, ke ta hayayyafa ƴaƴa ga su nake gan su farar a titi a kwararo wata jiga yara nawa ba wando ba cikakken tufafi ma da zai zai ishi yaran ma su kyakkyawan fita balle kuma a magana ne za su ci ya bar matsuwa me wani makaranta ne ba damuwan shi bane to ranar lahira Allah yana nan a madakata sai ya tambaye shi to ke a matsayin ki ta ƴan uwata mai albarka da nake son fata ta mu shiga aljanna tare ki share shi kai ki bi nashi ki ce tunda bai damu ba wallahi shi ya sani ni ma ko oho a a saboda uwa um ya zan ce soyayya da ita da unconditional love da ɗa watan uba zai iya kasance akwai certain things da yake abin nan na soyayya musamman yana da 'ya'yan ko uku ne matan amma uwa ita soyayyen farko soyayyen da har duniya ɗa ba zai taɓa samun so irin nata ba to ki gane wannan ki zama mishigata wajen ba shi kyawun tarbiyya wajen koya masa sana'a sanya shi a inda zai koyi sana'a idan ma ke ce kike yin sana'an ɗinki kike sanya shi ya zama apprentice ɗinki kina koya masa wannan shine ɗaya daga cikin shawara ta a gare ki sannan idan kin yi haka ne za ki zamto za ki alfahari saboda kin produce mutumin kwarai a good citizen of the country saboda da yawa abin da ke jawo a shiga yan ta'adda da sauransu ba su samu kyakkyawan tarbiyya ba ne so ki zama malamar su abu shawara na biyu kenan idan kina son yaran nan su yi albarka ni amfanin zuwa ki islamiyya kina zuwa islamiyya akalla huruf din nan idan su manyan sun riga already sun yi nisa sun kai wani level da kila sun riga sun wuce ilimin naki to kake yadda ilimin ke tafi a banza ki zamanto malamar farko ga 'ya'yanki especially su the ƴan ƙananu aƙalla ko ki zama masa malamar islamiyyar su ki zama musu lesson teacher din su sai sa muke jan hankali a kullum ilimin nan ba guda ɗaya za mu tsaya a kai ba in kana son ka ji garfin rayuwa ka ji daɗin zama a duniya shine ka haɗa ilmomin nan guda biyu na zamani da na islama saboda sai rayuwanka ta muka daɗi ta muka zuma idan kina son ki kasance haka to dole ke ma ke dage wajen neman ilimin nan guda biyu kamar yadda na ce sannan kuma Allah in kika haka ne Allah Ubangiji zai sanya zai zai za ki sha irin mamakin irin albarkar da Allah subhanahu wata'ala zai kwararo akan ƴaƴayenkin nan saboda ita mace ta kwarai wato saliha ko mu ce mu'mina kamar yadda darasin mu da ya gabata ya kasance muka ce turabbi abna'aha ala ta'ati lahi akan same ta ce akan same ta ne wajen yin tarbiyya ma ƴaƴanta wani irin tarbiyya yanda za ki wa Allah ba'a sun je sallaci su je islamiyya su ino kai da safen nan na gaba gaida maman wancan baki abokin zaman ki kake yadda ki kulla wannan sharrin akwai wanda suke yin wannan kuskuren sai su tsora ƴaƴansu kishi na damu sai su tsora ƴaƴan ma akan wannan keken tseren kuskure ne a gare ki ki maida ta dan idan ba wa maki ma za ki iya faduwa ki mutu baki san kila ita ce za ta rike yaron ba to kake yadda kishi ya shafi ɗa ka gaida wance ko ka gaida anti wance ka gaida babanka tarbiya sosai sannan ita mu'mina yar uwata mai albarka ita ce wa turbi'uhu watan aqidat as-sahiha zaki fatan mu ki zama to mai wannan sifar na yi ma yaran ki tarbiya akan kyakkyawan aqida muna da aqidu iri iri to aqida mafi ala mafi tsarki mafi alkhairi shine aqida na sunna to ki tabbatar ƴaƴanki kin gina su akan wannan aqida ta sunna sannan wa tughrisu fi qulubihim hubban hubballah wa hubbar rasulullah sallallahu alaihi wasallam sannan ki kokarin ki shuka soyayyar Allah subhanahu wataala da kuma so da kaunar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa tujannibuhumul ma'asi wa radha'ilil akhlaq wato ki sanya ki nisanci dukkan wani abubuwa da ya zamto na sako you know kaki zam kina zagi abinda yaro shi yara they always emulate from us they copy from us is what you do that ba yaro a sakin ce mishi je ka zagi wani alhali an tana ce mishi dan kutu dan kaza kundun kundun ko ba ce mishi yi ba ki riga kin sa mishi a memory ɗinsa ya zauna kenan can an jima a kofar gida zaki je ya cilla ma abokinsa so mu san irin ɗabi'un kyawar ɗabi'u idan muka yi mun displayin abin da yaro ya gani idan uwa ne yawan sallah ce to ta ƴaƴansu za ki gane ƴar ƙarama yarinya mata shekara biyu zuwa uku ba za ki ganta da hijabi ki ga tana ɗan dungure ta tashi ta dungura to ki ganin ta ke kin san cewa uwata abida ce me yi me kula da yawan sallah ce so a a me yake so so aha in abin da nake cewa sannan ki nisanci ki kulla ki tabbatar ya nisanci miyagun abokanai ko sun nisanci miyagun abokanai ƙawarki yarinya yarki ita ke nan a tana da farin jini ai kawayenta wallahi wani yana ga labari da na taɓa da a nan lokacin ina secretary na form na ƙaramar hukuma wani ishu ya faru kuma sannan a cikin members na form one abin kuka abin takaici ya matan nan Allah ya rufa musu asiri ko ni da rufa asiri yaran za su je makaranta za a kai su a mota in islamiyya na za a kai su ba inda suke zuwa daga gida sai islamiyya na ku fito makaranta na za ku je gida amma cikin abin tsoro sai ga yarinya da ciki me ya faru da bincike bincike yarinya za ta shigo da inƙabi da komai sai a yi da ana ɗaki ita kuma uwa ji tana tunani aminiya ta ce kusan kullum za ta shigo. Kusan kullum ashe saurayi ne. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. So mu sanya idanu sosai a tarbiyyar ƴaƴayenmu. Sai ku sha mamaki abin da ke faruwa. Saboda yaran Islamiyya dama always in niqab. Sun fita a niqabi, sun shigo a niqabi. Kuma kin riga irin cinyar jaɗin nan. So kar mu ce mun wai amince da ɗabi'un ƴaƴanmu 100%. dan ba ka cewa a ainihin ƴata a wala ba ta da matsala la la la la la Allah raba mu da aikin da na sani to abin da ya faru kenan da ta ci duka uban yace zai kashe ta nan sai ta ce ai wannan wanda suke zuwa nan ai ba kawata ai kaza kaza gashi gashi astaghfirullah la hawla wala quwwata illa billah ta hankali an ga abun damuwa ya shiga ya damu jama'a lokacin So kun gani a matsayin ki ta uwa mu'mina ba za ki zamto kara zube kawai ke kin saki ƴaƴa ne biki san menene wata ba wace ƴaƴanta ma su monthly period yi al'ada ba ta ma ko sun yi ko ba su yi ba kin ga idan ma an an sunkuma mata ciki duk ba za ta damu ba za ta ma sani ba tunda yaran suna nan da wani dabaru za su iya wanke tsumma ko su nuna dai kamar suna period sai ki sha mamaki duk irin wannan kyasu suna nan a ƙarƙashin on the ground so da Allah mu zamto masu kulawa sosai. To kin ga kenan a ce tun da mun yi maganan ki zamto mai kyakkyawan ɗabi'u da kyakkyawan yadda zaki ba yayin ki tarbiya kenan dole ne fita domin neman ilimi. Dole ne ki tsaya sosai ki je ki nemi ilimi. Domin menene domin ki gina al'umma ta gari. Sai uwa ta gari ce za ta iya producing al'umma ta gari. Kuma ba ki taɓa zama uwa ta gari har sai kin nemi menene ilimi jahila ba ta taba zama mu'mina ba yanda za a yi jahila ta zama mu'mina saboda Allah subhanahu wataala ce ayi ta'arifuni qabla an ta'buduni to tana nan da jahilcin ta ta yaya ma za ta yi bautan ubangiji har ta zama mu'mina so jahilan uwa ba za ta zama to mu'mina ba ba za ta producing sai dan Allah yake da keta akwai wanda suke taking care of suke catering for the training na yaran kila yayyinta ko malamai around her amma ko herself ta ce ta producing ta ta ba ta ba da ta ta ta ta ta ta fitar da al'umma ta gari ba mai yu ba mai yuwa bane astaghfirullah ba mai sauki bane samun haka din so dole ne mu tsaya tsayuwa mai daka domin neman menene ilimin duni ilimin duniya da ilimin lahira musamman ilimin lahira saboda shine abin da Allah ya kawo ya sa ya halice mu bai halice mu domin wani wargi ko wani shirye ba sai domin bauta kuma ba yake bauta wa Allah yadda ya kamata ba sai kin je kin nemi ilimin yaya zaki bautar so wannan shi ne sifa da nake kokarin tuna wa ƴar uwa mu'mina ta zamto ta mallaki wayannan sifofi na neman ilimi saboda babu yadda za a yi ‘ya'yanki su zamanto daban da sauran yara alhali ke kina na a jahila sai da zamanto daban da shirme kenan so mu tsaya sosai wajen neman menene ilimi sannan ya kamar yadda manzo sallallahu alaihi yake cewa a ya riga ya faɗi mana ya ce talabul ilmu faridatun yanda fa zaka ce farilla cin abinci farilla ne ko ba farilla bane zaki dage ki nemi abinci ki ci mun mai da neman kwabo farilla amma kuma neman ilimi ba mai da shi farilla ba abin takaici zaka ga mazajen mu za su iya barin mace a sati sai ta fita sau hudu ta je gidan suna jiya gobe za ta je gidan tarewa jim za ta je gidan bikin kanwar kawar kwane ne nata amma wallahi bai sa ta islamiya ba idan aka ce ko ana da dina ko ana da kamu jiki na ɓari ɗaya ɓari ana yinin goge ƙauje ko hawa a yinin goge kaushi ba fa don zuwa islamiya ba ne a'a don zuwa gurin kamu. To kin ga wannan ai an zama an shiga uku an faɗa cikin kwata tsundum ba ne kuma ba mu iya ciro ta sai in ta dage da kanta ta yi kundumala ta fito. So a gaskiyar shi ne ko dai shi na ɗan biyu ne idan har ya ya zaƙi ya rika tura ta gidajen suna gidan biki gidan ba a hana ka tura matarka gidan biki ba don zumunci yana daga cikin abin da yake zama mana wajibi to amma islamiyya ka sa ta idan aka ce koya mata za ka iya da yawa ma to kuma ba su da ilimin balle kuma su ce za su koya maka kaga dilim dilim duka kenan to ɗayan biyu gaskiyar shine ko dai ya sanya shi a makaranta ki bi shi da lallami kalmomi masu laushi roƙo ke har cikin addu'a sujud ki gaya masa, ki gaya wa Allah, Allah ka lausasa zuciyar baban wane banin shiga Islamiyya. An gane ko? Idan karantarwa ne aka ce ko da yana da ilimi ya koyi da ke a gida, wallahi baya yiwa. Kullum nakan ce shirme ya koyi karatun mata da miji don baya taɓa ɗorewa. Isida ana yi a tsige da hira da cewa ko kuma faɗa, ya mafi wucewa da faɗa. An kusa an tsagewa da faɗa. To amma kika ka tura kika roƙe shi tura ki islamiya islamiya na wasu matsaloli ma naki a nan malam zai baje ko malama ta baje miki ko kuma gurin tambayar da wata za ta yi sai ki ji ai matsalar ki ce ma aka warware ba za ka taɓa haɗa wai ko akwai wasu da su ce a bari mu ki sai a kira malami ya rika zuwa cikin gida shi ma dai duk da haka eh alhamdulillah neman ilimi ne ya sauki nauyin shi amma ba za ku haɗa da ta kawo mana za ki yi fa man kharaja fi talab al-ilm fa huwa fi sabilillah mun ga sanin shi duk wace ko duk wanda ya fita domin neman ilimi kina ta kunna kamar kin fita yin jihadi kin fita kina kan hanya abin ne na Allah subhanahu wata'ala you know you can ba zai zama daidai da wanda an kira miki malami kin kin harki da yawa ma za ku gabata ma mutunta malaman da su din da ƴaƴan rena malaman suke yi ba sa mutunta su to kuma ku mutunta malam ba ta ya ilimi zai albarka zai amfani sai dai ta zuwa shi dai kam zai karɓar kuɗin shi duk wata amma wallahi ilimin ba bai cika yin tasiri ba so ki fita ki nema din da gumi da rana ana ruwa ruwa ya bige ki sai ki ga Allah ya sanya masu albarka so idan ba haka ba za a yi abin da ba a tsora na lahira ya baki cikin jahilci to za ki janye shi ko ku shige cikin wuta gabaki daya wa iyad billah Allah ubangiji ya kare mu Allah ta ba ma cikin irin wa'innan so kin ga idan kika ilmuntu kika kalkali ilimi ke koda kamar yadda ce koda huruf ne ki tabbatar kin narka ma ƴaƴanki an tashi an yi sallar subihi sun da masallaci in maza ne in mata ne ce su shigo bedroom ɗinki in falo ne ki baje zauna karanta musu in qur'ani koda da da aya ɗaya ɗaya ne wallahi albarkan ilimin da uwa za ta ba wa ɗanta za ku sha ba kaɗan ba ne. Sai da manyan malamanmu nan da kuke ji da yanzu muke alfahari da su har duniya ta daɗe kuma da su muke muke muke takama da yawansu in kuka saurara tarihin su za ku gane cewa iyayensu su suka koyar da su especially iyayensu mata misali malamai irin kamar irin su wannan Imam Ahmad bin Hanbali tarihin shi ka saurara iyayensa ne mahaifa mahaifiya sannan bin bin ibn taymiya ma haka da irin wayannan malaman to me zai sake ba za ki ki kwaikwayi dan ke ma ki samu romo da da da da lagwadan da ke cikin wannan alkhairin ba ita fa macen kwarai macen da ake yayi macen da miji yake takama yake alfahari da ita kai ku san cewa idan kika zama ta kwarai mijinki har yakan so har yakan irin ana hira zai ce eh haka nan zai daga waya ya san irin ma yanda zaki masa magana a waya an gane ai ko maman wance da Allah kaza nake so shikenan an gama ranka dade sai ka yi wani alfahari duk macen kwarai mijinta za ka ga in su hudu ne to ita wannan ta kwarai din ke zai da ake ta macen da ake yayi kenan to in kina saki sifatu da wannan sifan ita kuma wannan mace ita ce allati ta kunu adilatan watan bi sha'illahi wa awamirihi ita ce wacce take kokarin yin aiki da ilimin da ta samu a islamiya ne ko saurara ta a talabijin ko a waya so take a kowane lokaci ilimin nan ta sanya shi mata amfani da kuma dukan wani umarni da Allah subhanahu wataala kuma Rasul sallallahu ya dora ta akai ta kokarin sauke shi watan amilatan bima bima amilat bima alimat watan ta zamto tana amfani da ilimin da ta ta ta ta aiki da shi da'iyatan ilaihi da kuma kokarin kira gare shi misali yanzu kin riga min kullu zaki zo islamiya za a ce kaza to ki maki kokari ki nusar da na kusa da ke kishi yake ce makwabci yake ce to wannan shine mafi alkhairi a gare ki saboda ai khairun nasa man yafa'un nas mafi alkhairin mutum ko mutane a cikin al'umma su ne wanda al'umman suka amfana da shi so kenan ashe ba zallan sanin ne wai a ce ki je ki nemi ilimin shine wajibi ba dole ne kuma idan kika sani kar ki bar shi ki ta haɗiyan shi ya zauna miki ya miki tsutsa a kwakwalwa a'a ki ce ma ki isar man ta'allama menene khairukum man ta'allama alqur'an wa 'allama wanda ya ilmantu da qur'ani da ilmomi na addini ko da irin ilimi ma menene ko da ko da sana'an nan kin iya gullisuwa kin iya dan tamalele kin iya wa wa kin iya irin wani abubuwan shi ma ilimi ne sai ki koyar da wasu kun ga kin kin fada cikin wannan mafi alkhairin al'umman kin zamanto mafi alkhairin macen da ƴan uwanta al'umman da take cikin shi ka amfana da ita so idan kina son haka lalle sai kin rage menene yawan barci saboda tarumul tarumul izza summa talamul laila ta yaya kina neman ɗaukaka da samun buɗi da samun arziki kina neman wa'ina abu amma kuma ki rika barci da dare wallahi ba za ki same shi ta yadda kike so ba kenan me ya ne yanzu sauran mu yan kwanaki kalilan bai wuce 4 to 3 to 4 days ko to don Allah mu dage cikin wayannan kana kalilan din kwanaki a wannan wata na Ramadan babu barci dan a ba za ki zauna throughout ki zan a a ki barci amma kalilan yayin da karfe ɗaya yayi biyu tashi gara ma gara ma in hantsi ta yi kyara mu barcinki saboda ba yadda za a yi kamar yadda nace taro mil izza summa tanamul layla ba yadda za a kina neman dukkan alkhairan duniya da lahira ki cewa zaki ta shantakan barci har da yawu this is very wrong of you idan kina son dukkan wannan dole sai kin dage ki hana idan ki barci cikin dare kina roƙon Allah subhanahu wata'ala saboda a lokacin da dare ya yi ne ake cewa ƙarshen sulutin dare Allah subhanahu ta'ala kullum muna ƙara tuna su da kawunan mu Allah yakan sako ƙasan al'arshi ko sun al'arshi za a ce yakan ce man yad'uni fa astajiba la a shirye yake na cewa wane ne zai roƙe ni in biya masa wace neman arziki in azurta shi musamman ko a wannan wata wannan wata ne alkhairai mai tattare da dukkan albarka ki je kina wani barci na Abu Yazid wai ya tsaya. So, kin ga barci ba naki bane, dole ki tashi misali kisa yana da muhimmanci amma za ki ga wai sai mace ta kai karfe 12 kuma tana kan waya. A Ramadan kina kan waya karfe 12 to ki ga mace yadda wani sihiri zaki ki tashi ko cikin dare. Kina kwanciya dama shedan zai zai ta miki sai ta zai miki rarrashi yana dan shafa ki kawai ki ji barci ba ki ba ki barka ba sai dai sai ki ji ma har an an yi da sallah subhi barci early to bed bature ce early to wake idan kika yi gaggawan ko koma kwanciya barci shi zai sa ki tashi da wuri so a rage yawan tarin wanke-wanke a yi a bari da safe a yi mana a'a sai a ta kici har a kai sha biyu gara man aikin gida ne wata a'a aiki ne na mine ne na latsa-latsan waya to dole sai mun rage mun hana idanunmu barci an gane ko saboda Allah subhanahu wa ta'ala a shirye yake yana jira ne kawai da kin ce ya Allah yi min kaza insha Allah musamman a wannan wata Allah ya riga ya karba don haka don Allah mu dage mu jajirce ga ga menene wannan lokaci da mai tsada da ba a wasa da shi ‘yan wayannan sauran kwanuka kwanaki kwanakai da suka wuce kasu wuce mana a banza amma fa mu sani ba wai a ramadan ne kadai ake Allah yake karban addu'o'i ba a'a ita shi ramadan wata ne da dama shi is meant for dama dukkan alkhairai amma dukkan tsawon rayuwa Allah subhanahu ta'ala da kanshi yace yace wa manzon sallam yace wa idza sa'alaka ibadi anni yace idan bayina suka tambaye ka game da ni yace fa inni qaribun yace ni fa wato ina kusa kusa da ku yace ina kusa kusa da mu jijen wayan mu kina jikinki to shi Allah subhanahu wata'ala ya ce ki zama towa kusa fiye da wannan jijen wayanki da ke jikinki yace ujibu da'awata da'i idza da'an yace ni ina mai karɓar dukkan addu'a ko roƙon bawa na duk abin da bawa na roƙe ni yace ni ne biya masa ne yace fal yasri buli yace sai da haka sai ku nemi karɓawa ta ku addu'an ku yi ku yi baya gajiya zai ta baki zai ta baki yace wal yu'minu bi la'allahum yarshudun yace kuma ku su yi wata ce mana mu yi imani tsamanin mu ko da Allah zai sa mu shiryu so idan kika dage ba wai Ramadan kan mu ce Ramadan ya wuce ai an ce da Ramadan ne Allah yake karban addu'o'i a'a throughout rayuwanki kina karkashin kulawan Allah subhanahu wa ta'ala mahalicinki kuma duk abin da kika faɗi yace astajib lakum yace zai amsa zai zai zai amsa mana so kin ga um ashe dai mu wato mu shalele ne mu yan gashin Allah ne Allah yana matuƙar yanzu ku duba dan Allah saboda rahama irin na Allah subhanahu wataala ana kwana uku ni ko ina can ƙara faɗin wannan haka nakan ce ma yara in ce kai gaskiya Allah yana son mu ana kwana uku ko biyu kafin a fara Ramadan wallahi idan na fito makaranta sai in ji kamar zan iya koma wani irin zafin rana ban san ko da kun lura ba amma tun da aka shiga Ramadan sai ka ga har an dawo ma kamar hamatan ake yi kuma kwa gani sai a tashi ana ana buji hikimar Allah Allah yana son mu da rahama Allah yana tausayin mu kin ga dai aljanna muke son mu shiga amma sai yana so kuma mu shiga aljanna cikin sauki ba tare da mun sha wahala ba tsakanin da Allah muna Ramadan ne kuma kaka ne Qur'ani ake cewa amma ba mu san da wannan zafin da aka fara shafin shiga Ramadan ba so Allah yana son mu yana tausaya mana ya fi mu ya fi ki tausayi tausayin irin tausayin ke mai ƴaƴanki ai ba wanda ke tausayin ɗaka mu uwa to Allah subhanahu wa ta'ala ya fi mu ya fi ki son ɗanki fiye da yadda ke son shi so haka Allah yake irin ƙaunar da tausayin da yake mana so sai kin dage ne sosai wajen matsawa da dagewa da yin addu'a kafin rayuwar mai haske kafin rayuwar mu ta yi ta yi ke ta jamfal ta zamanto ta yi saki saboda yin addu'an nan ai addu'a manzon sama ya ce ai huwal ibada addu'a ibada ne wanda jin ta karfi ko ta girmi a so in ba ta yi hankali ba wuta jahannama shine daidai da ita sai bin tana jin ta ta ta ta fi ta kaskantar da kanta ta roƙi Allah amma ta iya ɗaukan kafanta ta je gurin wanda shi ba kowan kowa ba shi ma fakiri ne mai neman ɗauki ne gurin Allah subhanahu wataala za ta je gurin wani yanda shi ba shi da abin da zai bata ga wanda zai ke da abin da zai baki shine Allah subhanahu wataala a za ki je wallahi mun tashi ne ba mu da komai ko kuma wallahi tallahi mijina ne ya min kaza kin da kin gwaji damuwanki gara ma da gurin dan uwanki ne kina tunanin zai taimaka miki a'a sai ki je gurin me me kulmi nan sai ke tare da mata sai na magana bokaye bokaye bokaye saboda mun sa shi yana cikin yana kama mana intravenous kama an injecting na abun into our bloodstream yana cikin jinin ranci a jinin wasu mu Allah ya sa ba ma ciki so sai sa kullum sai an ƙara ɗan ƙwas ƙwas ƙwas mu ɗan ƙwas samun mu tuna fa boka ba shi da abin da zai ba mu wallahi shi ne yake da abin da yake nema gurin Allah balle ke da kike da imani mu'mina so ki dage da wajen gaya wa Allah subhanahu wataala saboda a tsaye yana jiran ki ne kawai iyaka abu ɗaya ne idan kika addu'a Allah bai karɓa ba ɗayan biyu ko dai kina cin haramun idan kina cin haramun kina yin zunubi kin tattara zunubai a kanki to gaskiya Allah baya karɓar mai tarin zunubai karɓar addu'a mai tarin zunubai mai cin haramun idan kuma ke tsarkakakkiya ce to ki tabbatar ɗayan biyu ko dai Allah zai baki a nan sai dai ya miki jinkiri ko kuma abin da kika roƙe shi sai ya ga a'a ba alkhairi ba ne kila zai duba akwai shari a ciki idan ya baki to sai ki ga sai ya baki ta wani bangaren ya canza miki da mafi alkhairin shi ko kuma ya bari in ya ganin a duniya ba khairan bane sai ya baki ranar lahira so ki san dai in ke mu'mina ce ba za ki taɓa yin addu'a ya tafi a banza ba wallahi idan har kika roƙi Allah ki tabbatar Allah ma ya riga ya karɓa sai dai wa'annan dalilin ko dan ya san ba zai zurki alkhairan ba ko kuma ya ga ya jinkirta miki ba da gaggawa da kike so ba ko kuma ya bari miki sirrin lahira so kake ce zaki ni na ta addu'a to in kika ta addu'a kina gan Allah bai karba ba to ki daina cin haramu ki daina yin zunubai dan Allah ba zai karbi addu'an masu wannan dabi'un ba sai dan kin zama mai yawan istighfari yawa to da gad da gudu Allah yana son mai yawan neman gafara kuma shi mai yawan gafara mai gafar mai yawan yin gafara ne mai yawan yi mana afuwa sai sa ake cewa Allahu baligna lailatul qadr idan Allah ya sa muka samu kama lailatul qadr daren lailatul qadr manzo sallallahu ya ce addu'a da aka fi so kai yawai ta yi shine Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna ki tai ko Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni kenan da Allah rabbana atina fid dunya kina kina addu'an alkhairin da ke duniya da lahira da kuma kina neman kariya daga azaban lahira da azaban kabari. So idan kika zama ki zama mai addu'a ba kin zama lalatacciya taɓaɓɓiya. So macen da take zama abin alfahari ga mijin da shi ne akan same ta ne ta ji duha inda maswa'ibi watan idan akan same ta ne yayin da musifa ta auka mata ta bi ta tani. Takan tsaya ne tsayuwa sosai ta dage wato kabitul jibalu dagewa sosai ta tsaya kamar yadda yanzu mai iya tura dutse kamar tsauni ai sai dai Allah subhanahu wataala so so ake ki zanto mu'mina ne wannan sifar idan musifa ta faɗo miki kake da na shiga uku na lalace yanzu misali yaro ba abu mai tada hankali kamar yaro su mai niki to so ake ki dawo ki natsu ki dinga inna lillahi inna ilaihi raji'un ki samu natsuwa shine ne firgitarwa a'a wallahi tun sai a ji yaro sai a yi gudun gobe da nisa ko makamancin haka. Ko duk wata musifa da ki samu kanki namiji ne, na kishiya ne, na karyan arziki ne, na rashin lafiya ne, wasu ira da case may be, ko wace irin musifa ce so ake ki tsaya sosai yanda duk wata ƙaba ta iya tunkuɗe ki daga kan wannan tsayuwar taki ba, zo mu je gurin wani, lala ki ce wallahi ki ce daga idanuna. Ke ma ina miki addu'a Allah ya yaye miki wannan musibar. Je ki kawai ni, kar ma ki bata fuskan da za ta ƙara dawo miki. So ita momina ta ƙware ita ce la wato la la tu la tu la tu zuha wato ba abin da zai yake girgiza ta yake firgita ta. Duk wani masa'ibin duniya za ta iya tsayawa ta koma ga Allah tana inna lillahi wa inna ilaihi raji'un Allahumma ajirni fi musibati wa akhlif li khayran minha ta koma tana addu'a sannan in ta samu natsuwa sai ta duba to what is the next solution to take or what is the next step to take yanzu me zan yi kai ki biski firgice sannan um, abin da ita ke duba kawai ta samu wannan imanin wato wal imanu fi qalbiha rasikhun kuma ita ita mu'mina ta ƙwarai ita ce mai imani ingantacce tabbatacce ko ba dan ko bai mane ta sanyi ne muhtasibatun muhtasibatul ajri min Allah fi kulli musibatin ita kawai abin da take so duk da ta an riga ga mata duk musiban da ya samu mu'mini ko da kin tibe kika yi manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce sai an kankare miki zunubi duk wani musiba da kika sami kanki sai Allah ya zama sai sa ka ce Allah ya sa ka fara Allah sa ka fara ce in cuta ne sai Allah sa ka fara ce wato ana addu'an Allah ya sa ya zama to an kankare miki zunubi to ita kullum duk jaraba da samu kanta mu'mina tana tsayawa ne kaman dutse kaman tsauni kawai ta abin take fata in ta gaya wa Allah kawai ta san ladan nan ta riga ta same shi kuma zai zama to zunubanta ya kankaru so ita abin da ya fi dau ya fi damanta kenan so abin da ake so a kowane lokaci ki zamto mai tufa irin wannan. Kuma ki zamto kina ƙoƙari, ita abin da ya dame ta soyayyan Allah, saboda Allah subhanahu wa ta'ala ya idan kika so Allah kika mu zuwa sallam ai la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilayhi min waladihi wa walidihi wan nas ajma'in. Manzon sallam ce duk wacce duk wanda zaki yi masa inda har dole sai kin so shi ne fiye da iyayenki, ‘ya'yanki da dukkan miji ne wane ne idan har a yanzu a zuciyar kina jin akwai soyayya da ba ta kai akwai wanda kika fi so fiye da manzon sallam to imani ki ba da kake bane imani ki na da rauni saboda haka ita da abin sani kawai soyayyar Allah ta kunu sababan li husuliha ala halawatul iman ita fatan da kawai ta samu wannan wannan halawa daɗi da garɗi da zuma na imani duk wacce kuma bata ba ta jin ai ta fi son manzo Allah fiye da wa'annan mutane to bata tantani zartin imani ba imanin ta na da rauni an gane ko duk wannan tsarin hakan wato a rashin mai da kuma hankali a zuwa islamiyya ne ke jefa mu saboda yayin da ki kullum zaki je islamiyya malam buhari zai ce Allah ya ce annabi ya ce malam habib zai ce Allah ya ce annabi ya ce wallahi a kwana a tashi ko da shedan ne ya gimta kansa a cikin zuciyarki dole zai fita da gudu saboda shedan ba zama zuciyar da ake yawan kiran Allah zuciyarki ba za ta taɓa yin tsatsa ba kun gane ko a karki ba ki ma sun san da ki dawo da ki tashi daga shauda ki dawo kan hanya dodar ba duk abin da ya taso a cikin ruwan za ki a cikin ruwan sanyi Allah ubangiji subhanahu ta'ala zai kawo miki mafita saboda wata matsalar ma kamar yadda na ce kawa ce ko abokiyar karatu ita za ta kawo ta ce malam ni ina da damuwa kaza kaza kaza kina kina da nauyin harshe nauyin ko kunya kike ji a irin matsalar ki ce da malam ya bai baje matsalar ya kawo mata ya ce ga yadda zaki kike ji ai an warware miki matsala to kun ga zuwa islamiya ai akwai alkhairi sosai kamar tambayar da wata ce take ta gigi ce mai gidanta ba nan yake ba sai ya yi lafiya kuwa na ji kamar masallacin yanzu makasuwa ne wai tana da za ta mai gidan mai rufin asiri ne har ya yi gini lafiyayyen gini amma baya zama ba mai zama ba ne sai yakan daɗe bai zo gida ba gashi an gama gini suna son su kare ko kafin sallah ni ban gane tambayar nata ba. To amma sai aka ce mata ai ba dama su tare sai da miji. Alhali shi ya ba su go ahead kuma aka ce sai an yi an yi ko yanka ne an yi mine ne da su sauka da kuma waye ne dai kafin a shiga. Shi ne ta ce to ai a sunnace a sunnace ba inda manzon sallam ya tare da da matayensa ba a taba jin inda musamman ya ce ko sai an yi yanka ko sai an je an tara jama'a an yi sauka kuma in aka ce sauka mutum guda ne sai ce sauka amma dan a ce a baka kai karkar da sura kaza kaza a ce an saki Qur'ani ba ai ba Qur'ani aka sake ba kowa yana yayi nashi ne kuma manzo sallam shi ba inda yake ma ba in- ba inda aka koyar da cewa an yi haka din an gane an shine take cewa an ce wa dole kuma sai kayi walima inda tana so ta zauna lafiya a gidan wai dole sai ta don bar muna daukan mu sai mu- mu dora ma kan wani abin da ba shi baya cikin um, sunna baya cikin mari- eh, al'ada ma a rayuwa ya za idan ka yi gini eh, ka gama gini a ce duk wa'ina an dora miki so abun hankalin ya ta ya ta ta to da tana zuwa islamiyya ai ana yawan faɗi za a ce kaza da kaza so alhali babu wata keɓantacciyan wai yanka ko keɓantacciyan wa yawa kuma wai wai akwai ranar da wai malama wani rana ne an ce akwai ranar da ba a so idan za a tare a sabon gida akwai ranar da ba a tarewa a ciki to kun ga duk wannan kirkire kirkire ne da dama kai da dama kai aiki ba inda aka ce a'a ai sai rana kaza ne sai rana kaza a tare kuma yin walima ma ba dole bane idan Allah ya hore miki kika yi walima fa ni'ama alhamdulillah kin samu ladan ciyar wanda aka zo aka yi kuma Allah zai sanya ma gidan albarka za a tare addu'a saboda Allahu Allah kafin sarki albarkaci shigar naku amma ba inda aka ce dole sai kin yi walima kuma dole sai mijinki yana nan ni akwai kawata ma da irin suna zaune a gidan Allah sai su riga sun gama ginin su a Kaduna ne sai kawai iska ya ɗarje saman Allah ya taimake ta baya nan haka da ita da kanninta kawai ta kira ta kawai aka dinga fakin kaya da kan take driving motar ta aka gama kwace kayan mijin kawai ya zo ne ya samu su riga sun yi fakin to inda ta tsaya ne ga ruwa ruwa ya ɗage saman gidan hayan da suke ga gidan su lafiye sai ta ce a'a ai mu za- zan zauna mu sai su dunkule ruwa na ta dukan su ce sai sai mai gida ya zo daga inda yake you know wani abu ana ɗauka ana ɗaukan wahala ne a ɗora ma kai so so kan qur'ani da ake yi gaskiya ah, ba shi a cikin eh, sunna ba ba shi da wani asali saboda manzon sallam da da an yi da yayi hakan a tarewan shi da sauran matan shi ai da za mu ji ko da za da za mu karanta ko ba haka bane akwai dai ansar wani tambayar nata yana na alisulul muslim inda aka faɗi mana irin azkar da ake yi yayin shiga gida kuma mu we are used to ina addu'o'in bismillahi walajna wa bismillahi kharajna wa ala rabbana tawakkalna mun san wannan addu'o'in muna yin su wato da sunan Allah muke shiga kuma da sunan Allah muke fita kuma ga Allah kadai subhanahu ta'ala wato ubangijin muka dogara idan yayin da za ku shiga za ku shiga duk wannan an san abin da nace miki kenan yayin da za ku shiga wannan na yi ne na kawo ne dan koda ke ma za ki kasance kila an kusa gama ginin gidan naki mai gida baya ko take yi ma ki zo ki firgice an ce miki sai kin yanka an ce miki sai ranar laraba ko sai ranar talata ko sai ranar no no no no. ki san cewa ba shi a cikin sunna Abu idan za ki fita dama daga gidan bismillahi tawakkaltu ala Allah wala hawla wala quwwata illa billah duk idan mutum duk mu'minan duk wacce ta tsaya da irin wannan azkar din wallahi insha Allah azkar na sabahan wa masa'an da irin wayannan abubuwan ba wani sharri da zai iya samun ta kuma ki yi da ki dora ƴaƴanki akai wato sai kuma misali um, wannan addu'a ta neman ta neman tsari din idan ki ki yi kuma ki ko ki iya ki iya ma ki koya ma ƴaƴanki Allahumma inni a'udhu bika Allahumma inni a'udhu bi kalimati Allahi tammati allati la yujawizuhunna barrun wala fajirun min sharri ma khalaqa wa zara'a wa bara'a wa min sharri ma yanzulu minas sama'i kina nutsa daga sharri abin da yake saukowa daga daga sama wa min sharri ma ya'riju fiha kina neman tsayi daga sharrin shi aljanu ne ko menene da za a cilla shi ko na sihiri ko na abu ko a tura shi dan ya je ya wuni sihiri miki wa min sharri ma ya'riju fiha ko wa min sharri ma zara'a fil ardi da abin da aka shuka ko jinnu ko ni sihiri ko menene a ƙasa a cikin ƙasa wa min sharri ma yakhruju minha kina neman tsaye daga sharri abin da zai fito in daga cikin ƙasan ko jinnu ko wani abin nan wa min sharri fitanin layli wan nahari kina neman tsari gurin Allah subhanahu wataala da ya kare ki daga dukkan wata wani shari da fitina na dare duk wani kulumboto da bokaye suke da wani eh, sharri na mutum ma na mutum da sharri na yan fashi da sauransu duk cikin dare ne to kina neman tsari da sharri da fitina na daren wa min sharri eh, wa min sharri fitnal layli wal nahari wa min sharri eh, tariqin illa tariqan yadriku bi khairin ya rahman wannan addu'an ki koma ki koyeta bari ki yi ta yanda zaki yi bari ki yi sai ku yi Allahu Allahu inni a'udhu Allahumma inni a'udhu bika Allahumma inni a'udhu bi kalimatin lahi tammati min sharri ma khalaqa wa dara'a wa bara'a wa min sharri ma yanzul min sharri ma yanzul min wa min wa min sharri ma eh ya salam wa min sharri ma yanzul min as-sama'i wa min sharri ma ya'riju fiha ومن شر ما ذرع في الأرض ومن شر ما يخرج منها ومن شر فتن الليل والنهار ومن شر طارق إلا طارقا يطرق بخير يا رحمن don Allah ku iya ku koya ma ‘ya'yayenku wannan duk wani sharrin ne abinda Allah ya halitta da wani shi umanci shi da wani menene insha Allahu kun sha karfin shi ku yi shi a cikin azkar in ku sabahan wa masa'an ayi shi da yamma ayi shi da safe to ba wani ba abin da zai iya cutar da ku to haka gare ki ke me tare wannan dan ba ita kadai ba ce akwai wanda Allah zai hore musu kaki zai kina tsorata kina tunanin a'a ai wa'annan abubuwa wa'annan dokokin da ake cewa ko kuma wa'annan maganganun duk ba shi a cikin sunna sannan idan yawa yayin da za ku shiga cikin gidan sai ku rafka sallama da ƙarfi kuma gida ma kun ga akwai application da a waya na kiran sallah ku sanya shi a waya duk gidan da ake yawan kiran sallah shedanun isiritai ba sa zama in kin ga dama ma yaran ki su dinga kwala kiran daga farko kamar su zama sallah da ne duk out yana koran shedanu so yadda za ku shiga sabon gidan ku yi rafka sallama sannan idan za ku zauna kila an baje guri za a zauna a ta ki addu'a ayi a'udhu bi kalimatin lahi tammati min sharri ma khalaqa da bismillahi alladhi la yadurru ma'a ismihi shay'un fil ardi wa la fis samai wa huwa samil alim to uku duk wa'innan azkar din sun ishe ki ba wani tunanin a'a ai sai an kira wane ne ya zo sun zo sun har ma da kuɗin fasauka da ake biya duk wacce za ta tare ko zai tare za a ce ai ga kuɗin da ake biya so in kika rike sunna kin riga kin huta ba ki da matsala So, shawara ta gaba ita ce, ki siffatu da siffa ta nine ne ta kunya, saboda manzo Allah sallam ya ce, inna li kulli dinin khulaqa, wato a cikin kowanne addini akwai ɗabi'a. An gane ko? Kowanne addini yana da mene ɗabi'a, wa khuluqul islam ita ce alhaya. Ɗabi'a ta musulunci ita ce mene? Kunya. Imamu bai haƙi wani hadisi ne da Abi Huraira ya rawaito shi kuma hadisi ne sahihi ingantacce Albani ya inganta shi so ki zanto mai siffa ta mene kunya amma kula mu da nake cewa kunya a waje dan ki mutunta kai ki mutunta ki daraja ki ja ma ki daraja ki ja wa mijinki mutunci da daraja amma yayin da aka shigo cikin gida ke da mijinki a ɗaki ki aje kunya kunya guri guda kunya ba mai na ce ki mai reni bane an gane dama ki zan mishi mai mutunci mai ɗa'a mai kyautata da biyayya amma inda nake magana an gane inda nake nufi ba wani batun kunya kaman yadda wata take ce min mijin yake ce min wai idan wanka za ta dace sa hijabi ta fito tana shafa mai cikin hijabi burin burin ta ce shafa mai haka yake kokuwa da ita ma an zo al'amarin aure to ai kin samu matsala an samu damuwa kunya da aka ce ki zama mai kunya ba a nan gurin ba a nan ki fi tsare ki zama masa fi tsararriya ta bangon duniya ki zama masa tacacciya ba a iska ta waje ba tacacciya take da mijinki ki cire duk wani abu na kunya ba zan an ce na ce mata zama karuwa ba ba zan yi amfani da kalmar karuwanci ba amma ki zama to masa ƙwararriya dukkan wani salo ki manta ma ke kina da kunya ke da shi kenan amma yayin da kika zo fita da kar ba ki rika ma ansa gaisuwa to wannan alhamdulillah haka ake so amma ke da shi shi ya san wace ce ke babu wannan babu wannan magana haka ake ta ko babu wannan magana to babu wannan magana babu kunya a wannan wurin an gane ko so akwai kuma issue da ana ta bijromin da yawa haka mata da yawa suna fama da menene bushewa da rashin ni'ima gashi za a yi Ramadan za ta wuce yawanci Ramadan yana ɗan taƙaita wannan mu'amalan ko? Ana ɗan sassautawa saboda ƙoƙarin tashi a yi ibada za a ɗan ce yau dai bari a ɗan bar shi to Ramadan ya kusa wucewa. To shi ne nake so a gane akwai matsaloli dan da yawa akan tuntuɓe ni akan hakan bushewa bushe ana samun matsala da dama suka mata da yawa suna fuskantar wannan matsalolin ina ga a 100% akan samu kila in ba a 80% ba da suke da wannan damuwa kuma da yawa wannan matsalan yakan sa rashin sha'awa da jin zafi yayin mu'amala to ga wasu dalilai da hanyoyin magance wannan matsalan muna tare insha Allahu za ku ji menene ke haddasawa ba dole su ne directly ko dole dole su ne suke haddasa bushewan ba amma suna ɗaya daga ciki. Dalilin da ke kawo bushewa na farko yake kawo rashin ni'ima shine wato damuwa. Idan mace na cikin damuwa ko fargaba ba sa zaman lafiya da mai gida ko fargaba ba sa zaman lafiya da kishiya ko tana da wani ciwo da ke ƙara gigita ta to hakan yana sa gaban ta ya bushe. Muna tare za ta nemi wannan danshin a gabanta ta rasa. Sai abu na biyu ci akwai canjin hormones wani sinadari musamman bayan kin haihu ko bayan menstrual period ɗinki bayan mace ta yi al'ada. An gane shi sinadarin estrogen wato yakan sa abin nan yakan yi ƙasa ne sai ya hana wannan ruwan danshin ko ruwan ni'ima ya rika fita a gaban mace sai bayan 'yan kwanaki sannan amma tare da taimakawan kanki kina kula da kanki. cin abin da ya dace. Sai abu na uku, rashin cin abinci mai kyau ko mai wadataccen sinadarai, wato, wanda zan kira su, to in ba ki kulawa da cin wa'innan abincin da akwai wannan sinadaran da za su kawo miki ni'ima, to, za ki zamanto ƙandagar kullum a ta samun matsala, zafi, bushewa, a ta kokuwa ana kina gudu. Sai abu hudu, yawan amfani da sinadarin tsarki mai mene mai kumfa. Za ka ga za a ce ai sabulun kanunfari, sabulun menene amma kuma da kumfa. To wannan sinadarin mai sa kumfa yana kashe wannan halittar da ke gaban kiyamaci da ke bata wannan cikin. Ina ga a cikin irin wani abubuwan wanda nake jin product da nake jin na yarda da shi. shi ne kamar wanda wasu ku na da sun san shi Oriflame. Oriflame suna da amfani su wannan kamfanin wannan sabulun nasu suna amfani ne da natural organic substances dukkan abubuwan kusan 99% duka daga tsirrai ne an gane so za ku ga wani shi wani maiko ne na mayamayan tsirrai suke amfani da shi to to mun ban da shi da san kira ko wasu ba amma ku kiyaye ko da ba dole sai shi din ba dan wasu kan ce yana da tsada sai yasa ni nakan ba da shi affordable price da mace za ta iya affording ta amfani da shi amma baicin wannan duk wani sabulu da zai ba ce wai ki tsarkake gaban ki da shi yana kulkulkul yana miki kumfa sunan ki sorry za ki koma kayo miyau za ki bushe sai abu na gaba shine shan wasu magunguna kamar na hawan jini kamar yadda mazaje suka samu matsala ba sa iya sukan samu rauni to idan suka sha maganin hawan jini sukan samu wannan matsalan haka ke ma idan kina da hawan jini in dai har kina shan magungunan hawan jinin ba kuma wajen kina son ki zama to mai danshi ki ki shan maganin hawan jini ki ba fa amma ki gane idan kina shan maganin hawan jini kika samu kanki a wannan yanayin to insha Allah in jin ya dawo normal kika daina sha zai dawo daidai so one of it is shan maganin yana iya busar miki da jikinki. Sannan kuma kamar yadda nake cewa dai damuwan nan a cire damuwa, damuwa yana ƙara busa da mace. To yadda za a magance rashin ni'ima, abu na farko shine cin abinci mai ƙara ni'ima kamar menene kullum nakan ce karki wasa da madara. Ni nakan ce madara ma ishe ni ga daɗi ga garɗi sannan ga biyan bukata. To karki wasa da menene yau ji gata. ‘yar marjiya da tana cewa, Hawa sha madara ‘yar uwata, ta ki sha da kyau, kin ji? Madara, ‘yan uwa yana gyara, yana gyara jiki, zai gina miki jiki kuma wannan wurin ba zai bushe ba ana tare da ni shan nono kindirmo yawa ta ce "Ai." da baki san haka ba ko to yana da matukan amfani an gane ko yana yana ƙarawa ya mace menene ni'ima abu na biyu kayan lambu suna menene kayan marmari nake cewa ko a ce kayan lambu ko su menene fruit irin su ne kankana albarba ayaba carrot pear avocado ko su carrot an gane ai so ga sunan dai irin gwanda menema cucumber yes especially za ki drink ki blending din shi ki blending ki haɗa wa'innan abubuwan a ke kuma ai masha Allah wallahi kin riga kin masha Allah kun gane ko sai abu na gaba shine kayan yaji a cikin su akwai kanunfari citta tafarnuwa za bari mu ce hulba kun ga hulban nan hulba akwai alkhairi a hulba gashi dai bai da daɗi shin inda aka taɓo shi za a ji gyaran nono a ce hulba za ki sha man za ki shafa a nonon garin za ki tafasa ki rika samun hankacin kina mammatsan kina masajin nonon ki yana gyara nono amma fa ba shi da daɗi ko akwai daɗi eh ba da daɗi amma haka za a daure to shi ma yana ki rika shan shi a kindirmo in kika sa shi gare shi a kindirmo ba za ki ji tas ɗin ba an gane muna tare ko za ki daka kanin ki da citanki da ulbanki kawai sai ki sanya a menene a kindirmonki za ki yaba wa aya zaƙinta ko ko hausa ba ta yi ba oho haka ce za a yaba wa aya zaƙi azaba za a sha ko to ba haka nake nufi ba ne zaki zaki yaba sai kuma yawan shan ruwa ƴan uwana mata sai ka ji an ce an yi wallahi ni sai in kai rana guda ban sha ruwa ba to ba dole ki ta yi bushewa ba kullum gaban ki a bushe shan ruwa din nan shan ruwa akalla ki sha ledan ce wata shidda in ban sha bane ki sha ki sha goma daga safe zuwa yamma in ba ki sha ba Allah ki sha shidda ruwan nan da kuke gani dan sai kina da ruwa a jikinki ne can gurin ma zai danshi ko ku gane bane to sannan abu na gaba shine menene motsa jiki exercise ai gar ma mu irin mu ya'yan mu fakirai ba mu da ƙarfi dole da kanmu muke yin aiki amma kun ga mata masu kuɗi jirgaro sai sa ki gansu him kamar tarin wanki nan za ta zauna kun wanke kun dora kun sauke to ku kawo mun na ci ku zo ku ɗauka tana nan tana kallon tv tana taka waya don Allah ku gade mu ke ta hauhawa shi ko mazaje ma yanzu wasa yayin tikaki da yawa in kin yi nauyi da yawa ba za a iya sarrafa ki yadda ya kamata ba so ki rika exercise ki zama su shafalan easy to control. An gane? Sannan kuma abu na gaba inda dama na riga na na mentioning matsalolin total sun za mu riga kuma warwarewa ba. A exercise ɗin nan kuma ba wata kin je kin je gurin da ake biyan kuɗi aiki zirga zirga a tsakar gida ya ishe ki. An gane ko? ki yi su press up akwai exercises da ke gyara nono kullum na kanci Allah ba ni ikon zama mu zo off record yadda ba za a yi coverage ba mu yi shi exercise mu yi shi a mu baje jikin mu mu yi to sai da kuma masallaci ne bai kamata hakan ba da za mu samu guri duk wani exercise suna gyara baya gyara nono exercise na da kyau da kika ce amina ai shi ne nace da za mu samu guri da sai mu yi su Malam Hawa, kin ce? Gidan hajiya ko? Gidan hajiya Jamila. To, to, ta ce a gidan babanta a a gidan antinta hajiya Jamila. Za su sa mana rana. Kowa za su zo da da da skin tight. Ba ya mu ya mu bane? A hada haka rike baki. To shi kenan, ni ma na huta. So, um, sai menene rage damuwa da yawa kun ga damuwa da tarin gajiya yana sa mace ta kasa gane kanta a wannan wurin. Ga damuwa ga wahalhalu wanda a nan da yawa mazaje za mu ɗan kira mu za mu roƙe su ɗan rika sauƙaƙawa. Idan aiki ya mace aiki wahala ya mata yawa tun safe tana ta wannan abubuwa mun san mun ce is part of the exercise quite alright amma kuma ai jiki na son hutu idan ta dan huta kuma sai sai ni'imin ya tsarga sai ni'imin sai ya sauka amma ke ce fur tun safe dauki wannan duka wannan wanke wannan tsuguna goge wannan yana nan yana a kandare amma idan ta samu kuma huta sai ya sauka ni'imin sai ta sauka so muna jan hankali mazaje su zama kan rarrashin mu mu yan rarrashi ne mu yan tausayawa ne a rika dan lausasa mana idan muka yi abu kuma a dan yi yabo din nan zai samu dan samu na damuwan sai ta rabu kai ke kika dan Allah jiki bin nan yi haske ka amma gurin ke kika mafi din shi Allah ya miki albarka dan takalmin kin wanke wake a cikin wake goge ma takalmin ma take wanke take goge take ma mijinta polish din takalma Allah ya albarka, Allah sa da gaske ne. Wata can ba ta kafar ɗan takalmin ya yi can cikin wani lungu ya zo zai fita sai an ce ma yaro, ya ka ga can ƙarƙashin wancan katakon. Yara sun wurga cur ba ta ma damuwa me ake me takalmin da yake ciki ba. A yanda za ki ki samu gurin aje takalman ki to shi ma nashi na gurin da zaran kin zai fita. Maza ki zo ki polish mishi sai man polish amma ba ki da kasan sai sai man polish dan sabulin ki da dan tsumma ki goge ki goge wallahi daraja ki zai ƙara sama in ku bi ne da wacce take goge masa takalmi da wacce ba ta gogewa in ya zo fita ko a gaban yara ne ki kina training ya'ya mata ne a gaban ya'ya matan ki ya'ya samu ki haka ya sa ki dan gyaggyara mishi ki gyaggyara mishi in riga da yawa sai ka ga mace sai mijinta wata ta bar mijinta fitar kalli a falau hula an karkato shi wani iri haba ai ki zama masa mira yes kalle shi tsaf from head to toe ya fito ya miki kyau dan kika fita in ya fita ya fita a wani gajarabul ke ce za a kalla a haka ba komai kin ji shi wajen gyara ma wata ce ne ta kalla ai mutuncin ki ne to da ce ai alkhairi ne ma yayi kyau har ma wata ta ta shigo ko ba alkhairi bane eh hawa'u arziki ne a ga mijinki a ce yana so ana so amma a gan shi takalmi ya tsinka hancin takalmi an kulla shi da leda yana ja faram faram ai abun kuka ne abun miki dariya ne Allah abu alfahari ne ni da a ga mijina a ce ana so saura wata ta zo ta ce tana so na yi muku na nayar uwata malama juwairiya ko to shi ne ni ma na dan dana kina son mijina kina son mijina ko to to yayi kyau to shi ne na farin dan dana a ne idan kike kina son mijina addu'a zan ta miki kun san ina addu'a ku bari shi kawai ina ga muku zan zan mata godiya ne sosai idan da zani ma ko haba ta ga mijina ta ce tana so amma ba ta so shi ba dacci da mai dan farin gemu kun gane kun ga ya gyara kula da mace ko so um abin da nake kira don Allah ga maza taimake mu sai mace ta samu natsuwa ne shi ma ta samu hutu da kulawa da rarrashi zai samu abin da yake so wannan gurin sai ya samu hairin inda baya tunani gare ki ‘yar uwata mai albarka, ki dage a ya aka yi? O, za a kawo ta gidana? Da ta bari tseren da yake gidana. Kin ji? Allah, sarki na cewa mijin nawa ne take so ta gan shi. To, kar ki ji komai, my door is always open, duk wacce take jin ta zo kafin ta shiga daga ciki, insha Allahu, ta shu ta zo, amma ya ta samu na har wani da suke daga ciki. Amma gidana a zo gidana kuma a gama miji? Ta waya, ta waya. Kai wasa nake yi, gidana, duk sanda nake gida wallahi you're always welcome. duk wacce take so ta zo akan issue ɗinta alhamdulillah ko ki samu wayata na kan ce yafi sauki dan ba dole ne ki kullum ki kira ni in ce miki ina gida na yi ƙarya ni din sai a hankali amma kina da wayata especially kina WhatsApp sai mu ta tattauna a WhatsApp fiye da ma tunanin ki an gane ko yawa so gurin nan idan ya bushe wa'annan gashi mun faɗi hanyoyin lausasa shi ya zamto da danshi to abu na biyar shine amfani da man zaitun da habbatin sauda da gulba da miski kullum nakan faɗi amma za iya mancewa tuni yana da kyau an gane ko yana lausasa wurin duk bushewar mace idan kina da man zaitun da man habbatin sauda da man gulba wanda a baya na gaya muku kowanne na da nashi amfani ko wa zai iya tunawa awa ɗiyata ake tuna mu mayamayan da na faɗi guda biyar da ake dansar da wannan busasshen wurin duk sun manta kun ga ku bari kar ku sa in ta ihun ka banza eh na ce mace ta samu man habba habatu sauda wannan dama magani ne tafi da in ma akwai kwayoyin cuta zai mutu a samu man zaitun zai sa gurin ya rika tuluɗi ana ji zai rika jin sulhi na ce miski ba ki ba karni ba wari a gurin na ce menene man hulba man hulba na sa tsukewa in kin bude to yana sa naman gurin ya rika cicikowa a ana infashion ne kakwai da ku sa wani abu a gaban ku ba irin wa'annan abubuwan ba sabulu sai in nawa na foro inda na faɗi abu na insertion ku ku rika kida kulawa ta kun tabbatar da wani iri ne saboda akwai idan kun tabbatar da wanda ke sai da muku da shi ingantacce ne alhamdulillah in bai da matsala saboda inda aka ce za a daka kashin bera a daka wani tarkace ne baki san menene ba kinga aikin ja ma kanki damuwa amma idan kin tabbatar wacce za ta bakin an yi amfani da shi bai da matsala shikenan ba matsala da akwai ingantattun abubuwa to amma baka tabbatar wanne ne ingantaccen ba so if you are cautious of what you are buying gurin da zaka je ka siya din guri ne mai kyau ka je ka siya alhamdulillah amma wannan mayamayan kar ki tunanin wani matsala na faɗi uku ko hudu hudu ko na ce mene miski kamshi zaitun sulɗi hulba ciccikowar gurin ko namun gurin zai cika. Habatu sauda zai curing gurin, so sai man garlic, amma shi daban ne, shi in za a je gurin mai gida kar a sa shi. An gane? Shi on its own za ki kasa saboda yana da wari. Bene ma garlic, tafarnuwa. Shi daban idan ba ba ton ɗinki bane ko kuma yau ba za a bana ba sai ki amfani da shi. yayin da za a mu'amala ne za a amfani da wa'incan an gane ko to ina ga bari in takaita haka saboda na ga kamar tambayoyi na da yawa ko masu tumbi ai ke exercise ya kamata ma za mu je za mu je gidan hajjia jamila mu mu yi exercise din da tumbin ki zai ta ce da Allah ki faɗa mun ki rika cin apple ga apple da tsada apple to apple vinegar kin san a me kal kal tufa kal tufa za ki rika dan diga shi a ruwan dumi kina sha ba daɗi amma ina take ne mai cewa tumbin nan ku kiyaye yana ramarwa kuma ki kwana tsomewa gaban kun san kai da kiba fa nono zai sai lukui lukui sai san ku tumbi exercise ya tsona shi press of zami ta yi da wani stars za ki neme shi rasa. Amma yawancin abin da zai ƙone da tumbin, za ki ga kuma yana ramarwa. Sai kuma ka yi tsomo-tsomo,